الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهوى من الله سبحانه وتعالى وديا يا هد أمور a wannan masallaci mai albarka masallacin barkar sabilu huda kat wanda yake na unguwa ta mayar amfan yani masallacin shekh usman bin sodo ya kusa ya dauke ni yani saboda samu allah taimaka allah ta alkhairi a wannan masallaci na markar sabilu huda kat wanda yake unguwa ta mayar amfan wanda insha allah wannan haduwa ta mu a wannan rana ta lahadi in mako mako insha Allah ran zan ga wannan littafin kenan mai suna al-usul salasa ko kuma usul salasa ko kuma salasatul usul dukkanin haka sunayen wannan littafin ne idan insha Allah bi idnillah tabaraka wa ta'ala za mu karatun wannan littafin a wannan wuri insha Allah littafin nan na al-usul salasa da akwai ɗan muqaddima kaɗan wanda za mu yi a kan shi littafin da kuma a kan mai littafin da kuma a kan mai yake da suna yanayin darasi na farko muqaddima a kan mai littafin wanda ya rubuta wannan littafin shi ne al'allama a sheikh shekul islam muhammad bin abdullahab al-tamimi al-nashir wannan wanda ya wannan littafin shi ne muhammad sunan shi sunan mahaifin shi abdulwahab shi yasa shahara da muhammad bin abdulwahab at-tamimi kuma an-najdi inda ya rayu shine yanki na najd a mamlakar arabiya saudiya a saudiya arabiya wannan shine yankin da ya rayu ya rayu a karni na goma sha biyu bayan hijirar manzala sama wanda anan ya fara da'awa tashi ya yi yawo gari gari wajen neman ilimi sannan kuma hannu ya bai zurriya masu ilimi ya bar da tawafai da dama daga cikin da tawafan da ya yi wanda yake shahararru shi ne littafin na kitabun tawafi da kuma wanda littafin na usul sirasa da sauran da tawafai da dama wanda ya yi mafi yawan da ya da tawafan da ya yi akan tauhidi sai kuma akan fiqhu da kuma akan sirata manzon Allah sallallahu da sauran da tawafai da ya yi sannan kuma hannu ya rayu ne yana daga cikin wanda suka yi tajdidi bangare na da'awa a salafiya a lokacin da ya zamto malami ya yawaita a yanki na saudiya da sauran kasashe na musulmi shi ne bautawa kabarruka da neman tabarrukin kabarruka bid'a da shukoki sun yawaita to dalilin haka ya tashi da da'awa da kira zuwa ga addinin Allah alhamdulillah dalilin wannan albarkacin wannan da'awar tashi zanto mamlakar arabiyya saudiya biladar tauhid a lokacin da akwai wanda ya assasa ya kafa wannan daula ta saudi arabic kafawa ta uku ita ce kafawa ta ƙarshe shine malik abdulaziz al saud suka haɗa gwiwa akan ya lura da ɓangaren addini da kira da zuwa ga addinin allah shi kuma ya lura da ɓangaren mulki suka haɗa kai har yau alhamdulillah Allah ya kawo ci gaba akan bangaren wannan dawa makiya na wannan dawa za ka ji suna ce mata wahabiyya alhali da'awar wahabiyya wasu firka ne wa'inda ba me yake suna ba ba addinin musulunci bane ba a gabansu da sauran suna da matsaloli amma saboda Muhammad bin Abdullah ya aka danganta shi da Allah ya zo da wani mazhabi da sauransu alhali kuma abin da ya bayyana shi ne kira zuwa ga addinin Allah da riko da Qur'an da sunan manzon sama da sauran dai maganganu da dama din za a yi akan shi wannan ya isa ka ishara akan Sheikh Muhammad bin Abdul sai kuma littafin shi wanda littafin na al-usul salata wannan littafi littafi ne mai albarka malamai da dama suna faɗakarwa akan cewa in za a fara neman ilimi a fara da shi saboda littafi ne mai albarka babi ne daga cikin babi na fara neman ilimi akan littafi na aqida a ɓangaren aqida littafin da ake so ka fara karatu da shi ka fara bi ta hanyar shi shine wannan littafin na usul salasa littafi ne mai albarka mai amfani malamai suke cewa littafin nan ya kasance mai albarka ne mai amfani kuma ana so ka fara da shi saboda kasancewa wannan littafin muhtasar ne mahari ne a takaice ke kuma yana tarbiyyantar da kai akan in ka san hukunci ka san da dole shi kuma a takaice ke shi zaba suke cewa da shi ya kamata a fara sababi na biyu malamai suke cewa saboda littafin yana magana akan wani al'amari wanda tilas ne kana mutuwa da akwai tambayoyi da zan ma ku zaɓo wane ne ubangijinka wane ne addininka wane ne annabinka to wannan tambayoyin guda uku wannan littafin ta hanyar su yake koyar da kai ilimi na aqida in ka san su kaya aiki da su to za ka ba da amsa amma in baka san su ba ko baka aiki da su ba kai ba ba da amsa ya zo a hadisi cewa حديثنا براء بن عازب وندا إمام أبو داود الإمام أحمد سكر رويته مدارة كتوى ملائكو قدامي لا سزوى mamaci in ya mutu sai su zamanar da shi sai su ce mashi marar buka wane ne ubangijin sai ya ce rabbi Allah mumuni kin wanda ya karatu ya yi aikin su sai su ce mashi ma dinuka menene addininka sai ce dini da islam addini na musulunci sai su ce mashi ma hada rajul allazi bu'itha fikum wannan mutumin da aka turo muku wane ne shi sai ce rasulullah ya bada amsa to in ya bada amsa ya tsira dan aljanna ne sai a buɗe mishi kofofi na ni'ima in bai bada amsa ba dan wuta ne sai a buɗe mishi kofofi na azaba idan kaga malamai suke cewa wannan ne kamata mutum tun fara neman ilimin shi na aqida ya fara shi kuma wanda littafin kala biyu da akwai wanda malam ya yi shi a taƙaice wanda mafi yawan shi shine za ka ake sawa yara ala a hanya ta su'al wal jawab a taƙaice yi shi babu dalilai da akwai kuma usulul salasa wanda ya shahara shi ne za ka ana sanya mishi wa usulul salasa wa adillatuha wadah to wannan shine ya shahara ko in an faɗi matsala ga dalilin ta to akwai kuma taƙaitacce shi bai shahara sosai ba واضح amma mafi yawa za ga wasu malamai suna yin mukarrarar tauhid da shi sai su kawo shi a kan hanya ta tambaya da amsa wannan kuma shi ne aka faɗa to kenan ana so ɗalibin ilmi ya kara wannan ma ba ana nihin ba wai wani zai iya wuce wanda zai tafi a'a kowa na buƙatar karatun shi Allah taimaka Allah sai musali sai matsala da ta shahi yanayin karatu alhamdulillah wannan littafin a nan da magaram da jima na taɓa sabke shi a wani masallaci daga cikin masallata na ahlus sunna na wannan da na wannan gari a demin Therese demin Katos shekara dubu biyu da sha uku da sha hudu da akwai wani masallaci wanda ake ce mishi masjidu sahaba a kusan hilin balo masjidu sahaba an karami ne amma yanzu na ga an wasa ashi alhamdulillah a masallacin da mun saske wannan littafin kuma mun sa wasu littafai irin wannan littafin kawai da laba mun saske su sannan kuma hazo a nan makaranta ta shekhu usman bin fodiyo ta kuma gidan alhaji hamus kwano da akwai ɗan uwa daga ciki da akwai malam bashir yana ciki da malam usama da malam siraji da ɗan uwa dai wanda suna ciki mun saske littafin tare da su shi ma wannan littafin usul salasa da sauran littafai na Sheikh Muhammad bin Abdullah da muka sanya su silsila muka sance idan alhamdulillah da akwai karatuka da muka taɓa yi da ba a samu ba kasu da sauransu kuma wannan ni'ima ce da buɗi na alkhairi na samun damar ƙara bita wannan littafin Allah sai albarka da alkhairi a cikin abin da muka gani littafin wannan littafin malam zai magana ne akan ababen nan guda uku tambayar da za a ma a kabari amsar ta za a baka tun yanzu in ka yi sani da ita ka yi aiki da ita to za ka ba da amsa amma in baka sani ba ba kai ba ba da amsa in ka sani baka aiki da ita ba kai ba ba da amsa dole sai ka sani sai ka yi aiki da ita sannan malam he ya fara wannan littafin da muqaddima guda biyu muqaddima ta fari sai ya gaya maka wasu ƙa'idodi guda hudu ilimi da aiki da ilimi da kuma me yake da suna kira da zuwa ga ilimi da haƙuri akan haka muqaddima ta biyu sai yayi maka bayani akan wasu ababe matsaloli guda uku kan cewa Allah ya halicce mu bai bar mu ba karazin bayan haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya turo bai yarda ba a yi mishi shirka a cikin ibada shi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya wanda yawa Allah biyayya shi ne makomashi aljanna to wannan mas'alolin ya gina a kansu bayan wannan mas'alolin sai malam kai tsaye shiga cikin bayani akan al'usul salasa wadih tushe shika guda uku inda insha Allah yanzu za mu fara karatun littafin bi idnillahi tabaraka wa ta'ala malam yake cewa qala al-imam al-mujaddid shaykh al-islam muhammad bin abdul wahhab ajzala Allah lahu al-masubata wal maghfira wannan ba dole bane bai kasance a nuskha ku da akwai wata ai ishara da zamu yi za iya samun bambancin nuskha wannan da yake rike da ita a samu bambancin wasu kalmomi ko wasu jimloli kenan an samu bambancin nuskha ayi kokarin nabaha ta yanda in na fassara abin da yake cikin nuskha ta inda akwai bambancin nuskha kuma kuma dole mai bayani akan shi insha Allah wannan kawon muqaddima ce a farkon tayi a cewa ne ya ce kaza bismillahir rahmanir rahim ya fara da basmala yana daga cikin abin da ke kawo albarka a farkon neman ilimi ka fara da basmala a farkon rubutu ka fara da basmala duk abin da zaka yi mai amfani kakka yarda baka fara shi da basmala hatta cin abinci kuma sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk in zai aika sako ya kasance yana harawa da bismillah kuma koyi ne da alqur'ani fa abin da zaka fara gani a cikin alqur'ani bismillah suratul fatiha an ka bude kowace sura tana fara da bismillah ma azal bara'a sai sura ta bara'a suratul tauba idan ka koyi ne da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koyi ne da alqur'ani kuma koyi ne da malamai duk farkon tashi zaka fara da bismillah ina ai kokari ya zamto mutum zai fara karatu ya yi fara da bismillah a takaice ma'anarta bismillahir rahmanir rahim ina harawa da sunan Allah Allah abun bauta da gaskiya ar-rahman mai yalwar rahma ar-rahim mai rahma cikakka da wamamiya ga mu'mini bismillah ay malamai suke cewa ana kadarta asta'inu bismillah asta'inu bismillah ina neman taimako da sunan Allah duk abin da ka hara shi da neman taimakon Allah da neman taimakon Allah ɗauki sarki akan shi zai zauto mai albarka ne. Allah Allah lafazi na Allah shi ne al-ma'aluhu ai al-ma'budu abun bautawa bi haƙƙin da gaskiya da sunan Allah wanda abun bautawa ne da gaskiya ar-rahman mai yalwar rahama wanda rahama shi ta tattara dukkanin bayi musulmi ko ba musulmi ba ar-rahim wanda yake da keɓantacciyar rahma ga mummune wa kana bil mu'minina rahima wani kenan shi ne a takaice abinda take yin ishara basmala hadisi ya zo akan cewa dukkanin wani abu mai amfani dukkan wani abu mai amfani aka fara shi babu bismillah to wannan abun yankakken albarka ne da hadisin da akwai ta cewa a kan shi amma kuma ma'anar shi da yake kyakkyawa ce shi ne komai ka fara shi da basmala sai ma da yake cewa ya alam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail i'lam ka sani rahimakallah Allah ji kanka i'lam ka sani mala yana so ya koyar da kai wani abu i'lam ka sani me za ka sani zai maka bayani menene yake ce ma ilimi yake umartaka da kasan shi sai ma ne ka abin da ake cewa jumla i'tiradiyya me jumla i'tiradiyya duk lokacin da zaka ga an yi bayani a tsakanin bayani ya asa jal a jalayi a jalayi ya aka asa wata kalma ana ce mata jumla ɗaya ta rafi rahimakallah Allah ya rahmaka rahama malamai suke cewa haka ake so wannan kawon malam ladabi ne yake koya ma in za ka koya wa mutum karatu ka dinga jin kan shi ka dinga tausayin shi ka dinga tunano rahama da jin kai baitin kana tausayin shi kana jin kai kuma ka dinga mashi addu'a Allah ya jin shi Allah rahamce shi hadisi ya zo arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah yana jin kansu shi yasa malamai suke cewa dukkanin ilimin da aka gina shi akan rahama da tausayi da akwai alkhairi da albarka Allah ce maka idan malai ce tsaye alam rahimakallah ka sani Allah ya ci kanka ya kai wannan ɗalibi da kake sauraron wannan karatu ko kuma kake karantawa annahu yanda al'amarin yake yajibu alaina wajibi ne akan mu malam bai ce ba yajibu alaika bai ce ba wajibi ne akan ka yace wa yajibu alaina wajibi ne akan mu da ni da kai dukkanin musulmi ta'allumin arba'in masail wajibi ne akan mu musam mas'aloli wanda suke guda hudu yajibu alaina ta'allumin arba'in masail wajibi ne akan mu musam mas'alolin wannan wanda suke guda hudu wanda zai bayyana su kai ka kai ka su bin nakira dan ba a bayyana su ba a gaba za a bayyana su yajibu alaina wajibi ne akan mu ta'allumin arba'in masail musam mas'aloli guda hudu wanda bayaninsu zai zo a nan gaba. Mana ya ce al'ula, mas'ala ta fari, wadda wajibi na akan mu musanta. Mana ya ce al'ula, al'ilmu wa huwa ma'arifatun lahi wa ma'arifatun nabihi wa ma'arifatun dinin islami bil'adin. Mas'ala ta fari, al'ula, mas'ala ta fari. al'ilmi dole ne musan ilimi dole ne musan ilimi dole ne mu ilimi wannan matsalolin guda hudu mun san su da kuma mu nafaza su tanfisi na hari shine ilimi al'ilmi dole ne musan ilimi domin ilimi shi akan shi ake tsora ibada duk ibadar da ka tsora ta ba akan ilimi ba ta yi aikin gani ilimi akan shi ake tsora ibada dukkanin ibada tsarin bayani zai zo akan haka insha Allah ilimi akan shi ake tsora ibada shi ilimin ka iya cewa menene ilimi sai malam ya maka tarifin ilimi kamar yadda yake a shari'a yace wa huwa ma'rifatullah ilimi shine sanin Allah ka san sunayen Allah da siffofin Allah da ayyukan Allah da haƙƙin Allah wa ma'rifatu nabiyyi kuma lokacin sunan annabi shi kasan annabin shi wa ma'arifatu nabiyyi kasan annabin shi annabin Allah sunan shi Muhammad bin Muhammad bin Abdullah zuwa ƙarshe na saba shi da tarihin shi da kuma hakikan shi da kuma wajibin imani da shi da kuma sunnar shi wa ma'arifatu dinin Islam da kuma kasan addinin musulunci addinin musulunci wasu ababe ne na hukunce-hukunce wanda Allah ya wajibtawa bayi na fari shine hukunce-hukunce na aqida na biyu hukunce-hukunce na fiqh duk abin da ka aikata ko ka wadi ne hukunci a addinin musulunci na uku hukunce-hukunce na da yake da suna na ɗabi'u kyakkyawa akhlaq wannan shine addinin islam sai ma ya ce ma ka san su bil adilla da dalilai kenan nan malam yake so ya ce maka a aqida babu taqlidi dole ka karanta aqida da dalili babu taqlidi na ga malam wani yayi nake aikatawa malam wani ya ce shi yasa nake kudurcewa a aqida dole ya kai ta akan ilimi da dalili shi yasa alƙawarin aqida zaka ga in an gaya maka matsala sai an gaya maka dalili amma littafin fiqh a iya gaya ma matsala babu dalilin ta kuma ka yi ibada ibada ka tayi ka wa akhbari gashi nan babu da lalle ka karante shi ka yi ibada abu kusa kan abin da ya waje ta yake baka ishara kuma ibada ka tayi duka ne taqlidi ko dida akwai fiqh din da yake bayyana dalilai na mazhaba ko kuma wanda ba ba na mazhaba bane amma a aƙida dolen dole ne sai ka san matsala ta aƙida da dalili ba ne ta ba ka yi a ƙudurin wani abu da ta ƙalilanci malam wani ya ce hal kana da tabassuri a kan dalili ko kuma na ga malam wani yana ƙudurin kaza ko na ga malam wani yana aikata kaza na aƙida dole dole ya kasance shi da dalili idan wannan shi ne abin da ya shahi ilimin akida shi yasa malamai suke cewa ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i malaman ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i akan cewa bai halatta ba mutum yayi takalidi game da matsalolin da akida kai hatta wasu daga cikin yan bid'a sun ya zanta bai halatta ba mutum yayi takalidi a cikin matsalolin da akida sai dai inda aka sha bambam kamar al-ashaira da al-maturidiyya da al-mutakallima da sauran yan bid'a wanda suka sabawa tsari na tafarki mazala suma sun ce su ma ba a yi ba ta kalilinki a matsala ta aƙida amma hiska ce za ka fahimci aƙida ne ta hanyoyi na hankali a ga yadda aka shafin ba su kuma ahlu suna zama suka ce la za ka fahimci aƙida ne minal adilla daga dalilai alƙur'ani da sunnan manzo Allah da ijma'in sahabbai da makamanta haka na dalilai na shari'a shi yasa al'allama التفاريني ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ya yi rubutu a kan aƙida ɗaya daga cikin ɗalibai malamai na mazaba na hanabila yake cewa قال علماؤنا وغيرهم يحرم التقليد في معرفة الله وفي التوحيد والرسالة وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر عند الإمام أحمد والأكثر yake cewa malamanmu suke cewa haramun ne ka yi takalidi wajen sanin Allah da kuma wajen tauhidi ko kuma wajen abin da ya shahi manzanci manzala suwa ko kuma hatta rukunin musulunci takalidi haramun ne a gare ka a gurin Imam Ahmad da kuma gurin mafi yawan malamai na Ahlus kaga wannan nakan wanda yake cewa babu takalidi ya ishe ka wannan littafin in ka fara da shi yana gaya maka matsala ga dalilinta ka yi gaba kowane littafi ga matsala ga dalilinta aka littafin aqida ta ahlus sunna wal jama'a amma in ka shiga littafin wasu kawai nan mutakallimi ko asha'ira ko makamanta haka sai ka yi ta karatun littafi na aqida amma kawai da dinga ce maka sabata zalika bil aql sabata zalika bil nazri wal istidlal fil ayati qawliya zai wahala aka maka aya ko hadisi ko makamanta haka a ga wannan shi ne Allah ya taimaka Allah san khairu kenan nan malam yayi ta'rifin ilimi shine ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla malamai da dama suna ta'rifin ilimi al-ilm huwa idrak al-ma'lum ala haqiqati kama huwa fil waqi ilmi suka ce idrak al-ma'lum kariski mas'alar da ake karanta ake neman saninta ala haqiqati kariske ta akan yadda suke a haqiqaninta kamar yadda yake fil waqi a abke a littattafan malamai ko kuma a abke a abke al'amurka na yau da gobe wanda suka ce shi ne ilimi wasu malamai suka ce da al'ilmu nurin ya fi wallahu fi kalbi mana shi ilimi ya wani haske ne Allah yake jefa shi a zuciya wanda yake so idan kaga wannan shi ne tarifi na ilimi amma mala yayi maka tarifi na ilimi kamar yadda yake a shari'a shi ne ka san Allah ka san manzon shi ka san addinin Allah maɗaukin sarki da dalilai wannan shi ne ilimi idan kamar misdaqan lima qala al-allama ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa al-ilm qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu hum al-ifad ibn al-qayyim yake cewa al-ilm ilimi shi qala Allah kace Allah ya ce kala rasulu kace manzon Allah ya ce kala sahaba kace sahabbai sun ce a fagen da zai tabbatar maka wani ababu guda uku sanin Allah sanin manzon Allah sanin addinin musulunci wannan shine ilimi Allah ya taimaka Allah ta alkhairi kina wannan matsala ta faru ko sai matsala ta biyu ma ya ce al-amalu athaniya al-amalu bihi matsala ta biyu aiki da ilimi al'amalu biyu matsala ta biyu aiki da ilimin domin ilimi ba shi da amfani sai aiki da shi bal ilmu illa da amal biyu wannan ruwaya ta zanto da wasu ya ce a cikin malamai cikin ta ilimi ba komai bane ba sai ya aiki da shi aiki da ilimi malamai suke cewa zai iya kasancewa wajibi ne zai iya kasancewa aiki da ilimi zai iya kasancewa da yake suna imani ne in kamar aiki da ilimi ya zamto shirka kafirci zai iya zamtowa aiki da ilimi wajibi ne in kamar shi kenan ya zamto kaya haramu zai iya zamtowa aiki da ilimi da yake suna makruhi ne sunna ne in kamar ka kayi makruhi zai iya zamtowa aiki da ilimi mustahab wa halaka ne in ka bar shi kayi abin da yake halal misalin aiki da ilimi wanda yake barin shi kafirci ne kaga tauhidi ka karanci tauhidi ka karanci aqida ka karanci imani to da kai aiki da shi in ba kai aiki da shi ba to ba Allah kiyaye goda goda kusa ba in ma in kafirci ne babba ka ka riga ka fita daga goda ko in kuma karami ne kana kusa da goda wanda ‘yan a tsarin ƙasa ma a yau ɗan bakin buda ko ina suka ta yi za ga ana shakku-shakkun shi wajen takardar aihuwa ana shakkun a yi musu wajen da yake suna fasfor ana shakkun a yi musu ‘yan ƙasa ne ko ba ‘yan ƙasa ba ne ba a na ke kuka kan mutum ya zamto ya ce a ai shirka ce karama a ai kafirci ya karama kana bakin buda Allah ke zai iya kasancewa barin aiki da ilimi haramun kamar in abu wajibi ne yin shi in ka ki aikata shi kayan abin da yake haramun kawai mutum mai kyau suna an haramta mishi an wajibta mishi yin sallah ya ƙi yin sallah kenan ya bar abin da yake wajibi ko kuma an wajibta mishi azumi ko makamantan babar ko kuma mutum an haramta mishi yin zina ya aikata kaga ya yi haramun zai karanta kuma lo makruhi ne barin aiki da ilimi shine abin da yake sunna kamar shan ruwa a tsaye sunna manzalar sama a sha a zaune ko to barin aiki da haka a sha a tsaye kayi abin da yake makruhi duk da akwai dalilin da yake ne jawaz a zalika ya yi nuna cewa ba wajibi ne a kuma hannu kawai yawan hira da bata da amfani bayan sallar isha'i kamar amsa abu da hannun hagu da makamantan haka malu zai kasancewa barin aiki da ilimi halaka ne kamar abin da yake halaka ka karanci kaza halaka ne to barin barin yin wani abin ka wacin abinci halaka ne ko cin ruwa halaka ne ko mara da makamanta haka ababe na halaka to in ka bar su kuma halaka ne barin su ko yi ko yin bari shi ne da abin da malamai suke shawara idan aiki da ilimi da yake suna tilashin ilimi ilimi bai da amfani in ba aiki da shi shi ma yace asaniya masala ta biyu al'amalu bihi aiki da ilimi asalisa masala ta uku ad-da'watu ilayhi yin kira zuwa ga ilimi in kai ilimi ha ka hudda kanka da ya yi ko sannan kai aiki da shi ka gyara kanka ko to wajibi ne ka dauki nauyin al'ummarka kai kira zuwa ga ilimi ka faɗa kanka ka gyara kanka kuma ka gyara al'ummarka da kira zuwa ga ilimi wanda dalilai da ayoyi da dama sun zo akan wajibci da tilashin a tashi a da'awa a yi kira zuwa ga addini bal ma addini mu gabaki ɗaya ya gina akan nasiha ita kuma nasiha babban kowa ce daga cikin kowa ta da'awa ina magana ke ta addinin nasiha addini shine nasiha nasiha kana kawo mutum nasiha ka mishi fadakarwa ka kwatanta mishi da kyakkyawa ka hana shi abin muna wannan shi ne addini ya kaga wannan da shi ne aka gina ilimi a kan shi ad-da'watu ilayhi kira zuwa ga ilimin ya haɗa ilimi manzala ce ballighu anni wal aya dan Allah ko aya daya ta fahimta daga gare ni manzala ce ka isa ka yada baba manzala ya ce nazzara Allah imran sami'a minni fa zallatahu kama sami'a Allah ya haskaka huskar mutumin da ya isar da magana ta kamar yadda yake haka Allah ma yake ce ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne mafi khairin al'umma wa'inda aka huddo ma mutane daga cikin aikin ku kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna da makamantan haka na dalilai da dama wanda suke wajib ta kira zuwa ga addini shi arabi'a mas'ala ta hudu as-sabru 'ala al-adha fi as-sabru alal azafi ka yi haƙuri a kan cutar wadda kan iya samun ka a wajen neman ilimi dole ya ka sha wahala a wajen aiki da ilimi dole ya an tsangwame ka dole ya an tsane ka a danginku a maida ka bari a dinga tsanarka ana tsangwama ka a ungo an tsane ka in ka wuce a maka izgin duk wulakancin duniya za a samu maka saboda an ga ka danganta da ka dangane da ilimi da addini da aiki da ilimi da aiki da sunna to kai kuma kada ka yi samu kashi ka ce za ka bari a dan a zauna lahiya wannan bari in bari bari in bi mutane to wallahi ka halaka ɗaya cikin biyu ne ko ka yi haƙuri ka jure ka samu rabauta ko kuma ka biya mutane ka halaka duk tsangwama da rama duk abin da rama ka yi haƙuri ka jure wannan shi ne asabaru al'adha fihi da haƙuri akan cutarwar da za a ma al'adha fihi zai kasancewa cutar maka za a yi ko kuma zai kasancewa aiki da ilimin da yake da wahala ka yi haƙuri ko kuma neman ilimin yake da wahala ka yi haƙuri kira zuwa ga ilimin yake da wahala ka yi haƙuri kamar nan game da al'ilmi neman ilimi da akwai wahala to dole ya kai haƙuri sannan kuma hazo al'amalu bi aiki da ilimin da akwai wahala ka yi haƙuri sallah wallahi da akwai wahala kiyaye salloli akan lokaci musamman sallah da asuba haka azumi da akwai wahala ka yi haƙuri ka dawoma akan haka sannan kuma hazo addawa ta ilimi kira zuwa ga ilimi koyarwa a makaranta kai ba mahaukaci ba amma ka zama mahaukaci tare da yara kana ayi kaza kaza ana ta to ka yi haƙuri hanya aljanna ce haka kuma lo da'awa wa'azi nasiha haka kuma lo fadakarwa dukkanin ayyuka hanyoyi na koyarwa wallahi wahala gare shi ka yi haƙuri ka dawwama bayan haka kada ka yi tunani wai da ka yi haka za ka samu matsayi babba mutane za su tunkare ka da cutarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mu'amalar shi duk kyakkyawan tabi'ar shi duk husn din mu'amalar shi din hakurin shi duk jure shi amma kalli mushrikai su ta tare da sun shi kuma ba kuma bane ba aiki da addini ka gani in hakuri ne babu wanda ya kai manzo Allah ta sama in kyakkyawan mu'amala ne babu wanda kai manzo in sadaka ne da kyautata babu wanda ya kai su mutane ba wai mu'amala ba ce wanda ke so kai musu kaje an ji an ce baka shiga mutane ko baka zuwa kaza baka zuwa kaza to ko ka je wata fitina ce sabuwa za a gudu ga manzan Allah ta zama kan nan manzan Allah sallallahu alaihi da wannan shi ne in ka fahimci addini ka yi karatu wallahi kakka yarda a dinga cewa wani ma ya yi karatu amma ka ne wallahi kakka yarda gwanda a dinga cewa wani tsawon aƙida gare shi gwanda a dinga cewa wani ai kaza gare shi ai kaza ma dama ka san kai dai abinda kake yana yardar da Allah da annabi shi inda Allah taimaka Allah san alkhairi Allah ba mu karfin gwiwa akan tabbatuwa akan addini ina asabru ala azafi da hakuri akan cutar wadda kan iya samu mutum manzo Allah sa sama ma Allah madauki sarki yake ce mishi fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli wala tasta'jil lahum manzo Allah sa yake cewa Allah madauki sarki yake cewa ya kai annabi Muhammad kai hakuri ka wanda annabawa ma'abuta jimiri da juriya suka irin sa annabi da wata annabi ibrahim da isa da musa kai haƙuri kawai da suka yi kada ka yi musu gaurawa nan da nan za ka ga kai ne mai nasara kai ne mai akan gaskiya Allah taimaka kuma ga wani mafi sarki ce fasbir inna wa'ada Allah ya irin wannan ayoyin kana karanta suna ƙara taimaka maka akan haka zama akan haƙuri fasbir ka yi haƙuri inna wa'adan lahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya maka alƙawari zaka ci nasara Allah ya maka alƙawari zaka samu alkhairin duniya da lahira Allah ya maka alƙawari zaka samu aljanna to kai haƙuri alƙawarin Allah gaskiya ne kada ka saba ka bar haƙuri kuma Allah ka bi hanyar shi Allah ke wannan kenan shine mas'alolin nan guda hudu kenan wannan matsalolin guda hudu su ne mana ya ce dole mutum ya kansu wannan wani zai iya cewa to abdulhab ina ka kirkiro wannan matsalolin malamai da dama kafin shi muhammad bin abdulhab malamai da dama kayan shi sun yi ishara zuwa ga wannan matsalar su ne maratib ɗin da dole mutum ya san su daga cikin malaman da suka yi ishara al'allama ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yayi bayani mai tsawo akan haka a cikin littafin shi littafin darus sa'ada da kuma littafin shi ighasatul lahfa an makayid shaytan ابن القيم كتوى المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله كتوى مرتبوب يسكي جارة متسكي أو كتمتم وداه إما تنيتك سو تودسوني يكي سامن تكا تمسلمي تككي واندا الله يكي بقاتش yace ihdaha ma'rifatul haqq ka san gaskiya kaga al-ilm كسان جتيا معرفة الحق كسان جتيا الثانية العمل به يعني أيكي دولنا جتيا الثالثة تعليمه من لا يحسنه وعند ما يسمى جتيا جاري كسان ذلك الرابعة تهدو صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه يعني حقري أكن نيمن إلمي دكما أيكي تإلمن دكما كويروه wani su ne marati ɗin da imam ibn qayyim ya yi ishara a kansu ya ambaci surar da malam ya kawo hujja da ita to he muga dalilin malam ai malam ya riga ya ce maka al-ilmu huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabihi wa dinihi bil adilla ko da dalilai to yanzu malam ne ya kawo wannan matsalolin hal yana da dalili kamar ka tambaye shi sai ya ce wani dalili a haka babu abin da za ka maka wani ibada ne a aqida dole ka san matsala ga dalili Allah ce maka mala yace wa dalilu dalilu dalili akan haka wa dalilu qawluhu ta'ala bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr qala ash-shafi'i لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ملك توا والدليل دليل أكم وإن مسأل لنجناه قوله تعالى فدر ألا ملوك تركي سبب سورة تيتن لما كنت ظاهرة تلك هذا بسم الله الرحمن الرحيم سبب جمد بسملة بسملة لم يسكتي بسم الله aya ce a harkon suratul fatiha magana wasu kuma suka ce la bismillah aya ce mai zaman kanta aka buɗe kowace sura da ita ba suka ce la aya ce me yake son aya ce mai zaman kanta bata cikin kowace sura amma tana tsakanin surori guda biyu sai suratul tauba wasu kuma suka ce basmala ba aya ba ce ba a alkur'ani fakat juzu'i ne na wata aya da mai kyau suna ta kista ta annabi suleiman innahu min suleimana innahu bismillah suka ce nan ne kadai basmala ta zanto aya amma qur'ani gaba kike ba aya bace kawai ladabi ne na hara karatu sura hara ne almuhim ba ga gari ga tunan shi yasa malamai suke cewa saboda sabanin malamai kaga da akwai malamai suka yi a ce basmala aya ce ta suratul fatiha to kakka yarda in zaka fara sallah a karatu fatiha kakka yarda kawai kai da alhamdulillahi rabbil alamin basmala kayina kuma ladabi ana sitirta ta shine sunna inda akwai shafi'iyya sun ce akan cewa zaka bayyana ta kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin shafi'iyya haka suka amma kuma mafiyan malamai jimuru ma sun ta kanta za a sitirta haka aka yi wanto hadisai sitirtawa ake ba yanzu a sitirta amma dai hatsari ne ka barta dan sallaka ka ta shiga cikin baka cika ba fatiha ko makamanta haka haka da kun mala yace wa dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala fadar Allah madaukin sarki bismillahir rahmanir rahim wal 'asr ya ka suratul 'asr wannan sura za mu ga matsayinta da darajarta Allah maɗauki sarki ce wal asr Allah ya yi rantsuwa da zamani al asr malamai suke cewa huwa az-zaman wadda Allah ya yi rantsuwa da zamani saboda muhimmancin shi ayyuka nagari na ƙwarai da ayyuka mummuna a cikin shi suke afko a cikin shi mutum yake samun daraja ya zama ɗan aljanna a a cikin shi mutum yake samun mummunan makoma ya zama ɗan wuta shi yasa Allah ya yi da rantsuwa da shi kuma dan Allah ma kai musulmi ka ribauci lokaci kada ka yi sakaci da lokaci in kana da dama ka yi kokari ka ribauta ka yi ɗanka na amfani ka nemi ilimi kada ka yi sakaci da lokacinka kada ka ɓata lokaci dan Allah ya yi rantsuwa da zamani zamani kuma bawa ne daga cikin bayan Allah ko halitta ce daga cikin halittun Allah to Allah maɗaukin sarki na da dama ya yi rantsuwa da dukkanin abin da ya so amma bayi kuma bai halitta a gare su ba su yi rantsuwa da wani abu sai da abin da Allah maɗaukin sarki ya bai halitta ba su yi rantsuwa da wani abu sai da Allah maɗaukin sarki shi kai Allah na damar ya rantsuwa da abin da ya so amma bayi dole ya ne su yi rantsuwa da Allah zatan Allah kenan ko kuma su yi rantsuwa da ɗaya daga cikin sunayen Allah ko kuma su yi rantsuwa da ɗaya daga cikin siffofin Allah bayan haka ba da muka yi rantsuwa da kowa ko annabi ne ko mala'ika ne ko wani wali ne ko wani wuri ne mai daraja ko ka'aba ba da muka yi rantsuwa da ita haka Allah ta maka to ina ga kai rantsuwa da takwaran kwatsa mako da da magani ce maka takwaran kwatsa shi kuma ba maraɗi ya ce maka tarnatsa ce maka baƙi ya rantsuwa da baƙin maciji subhanahu wa da akwai matsala a wannan duka shirka ne da makamanta haka na rantsuwa da ake yi wani maka ji ce na yi rantsuwa na maka rantsuwa da kan gidanmu wani kuma ce na yi maka rantsuwa da zumunta duka ba ya taɓa mutum ya yi rantsuwa wani asar Allah ya yi rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr lalle tabbas danki na mutum yana cikin asara da tabewa sai wanda aka yi tobaci a kansu nan kaga dan muhimmancin wannan maganar sai Allah ya karfafa ta da salasu muakkidat ga rantsuwa wal asr Allah ya rantsuwa da zamani inna tana daga cikin muakkadat innal insana sannan kuma lafi khusr lamu wannan ƙarfafa magana ne da aka yi da ababe guda uku masu ƙarfafa magana lallai tabbas inda insani lallai tabbas mutum da fi khusrin yana cikin asara da tafiwa sewa ya wuta illal ladina amanu sai wanda suka yi imani sannan kuma da wa amilu salihati suka yi aiki na gari na ƙwarai wa tawasaw bil haqqi kuma suka yi wasici da gaskiya suka yi kira zuwa gaskiya suka yi da'awa suka koyar da ilimi watawasau da sabri kuma da suka yi wasici da ku to a nan matsalolin nan guda hudu da mala ya faɗi dukansu da akwai su kaga nan hari inda da gina amanu wanda suka yi imani al'iman malamai suke cewa al'imanu ya kusa da ilmu min nahiyatin imani yana lazumta ilimi ta bangare guda biyu ta bangare na hari asalin kalma ta al'iman shine at-tasdiq gaskatawa ba yanda za a yi ka gaskata abin da baka san shi ba idan ya kai ne a zan fara ko na biyu imani ya tadi al-i'tiqad imani za ka kudirce abu a zuciyarka ne baka isa baka kudirce abin da baka sani ba yi kokari abin da baka san shi ba yi kokari ka kudirce shi ka gani ya tsaya in ga gar ilimi ko shi yasa malamai suke cewa a nan gurin illal ladina alimu wa amanu sai wanda suka yi ilimi kuma suka yi imani saboda al-imanu yastalzimu al-ilm imani yana lazanta ilimi kenan kaga mafi yawa da dama an suka zo fassara to nan ga sauran sun mutu karara amma imani al-ilmi ina ya mutu sai ga mutum ya dabarta ya kasa yin rabti tsakanin dalili kenan shine kalma ta al-iman malamai suke ce a lugha al-iman shine at-tasdiq ko gaskata batta yiwa sai da ilimi ko a shari'a kuma al-iman suke cewa qawlun bil lisan wa amalun wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ma'siyati wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan malamai suke cewa imani shine qawlun bil lisan hada da baki kace la ilaha illallah ka shiga musulunci ko sannan wa'tiqadun bil qalbi bil jinan da kuduri da zuciya wa amalin bil arkan da aiki da gabbanka al arkan sune al jawari yazidu bi ta'ati rahman in kana wa Allah biyayya yana karuwa wa yanqusu bi ta'ati shaytan yana raguwa da biyayya ga shaytan yana raguwa da saba ma Allah wannan shine tarifin imani cikakke a kun ahlus sunna wal jamaa sabanin wanda ahlus sunna jamaa ne da kun suka ce imani bayya raguwa bayya karuwa ɗaya ne kai haka da akwai matsala haka shine kenan illal ladina amanu sai wanda suka yi imani bayan sun yi ilimi kenan wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagar na kwarai kaga al'amalu ne aiki da ilimi wada wa tawasaw bil haqqi kuma suka yi wasici da gaskiya suka wa junan su juna wasici da gaskiya idan suka yi da'awa suka yi kira zuwa ga ilimi suka koyar da ilimi shine ad-da'watu ilayhi wada wa tawasaw bis sabr kuma suka yi wa junan su juna wasici da hakuri baikin su sun yi hakuri sun yi juriya sannan kuma da suna wa juna ta juna wasu ce da juriya da haƙuri kaga asabaru alal aza sun yi hau masu abin nan guda hudu dukan sun mutu a cikin wannan sura wannan sura na jai wannan sura don mahimmancinta da darajarta imam shafi'i yake cewa qala shafi'i imam shafi'i yake cewa imam shafi'i yana da cikin manyan malaman da yake da mazara mai zaman kanta daga cikin mazahibul arba'a wanda suke shahararru shine al-mazhab al-hanafi mazhab da Abi Hanifa al-mazhab al-Maliki mazhab da Imam Malik al-mazhab al-Shafi'i mazhab da Imam Shafi'i wannan Muhammad bin Idris al-Shafi'i sai kuma al-mazhab al-Hanbali mazhab da Imam Ahmad bin Hanbal wadah wannan zai nuna maka insafi na malami babu takalidanci kaga shi dan mazhab ne na Hanabila ko a fiqh amma kuma ya nakalto maganganun na wasu malamai na wasu mazhaba dan ka san babu kalilanci da makamantan haka Allah ya maka shi qala shafi imamu shafi yake cewa rahmanullah Allah ya cikan shi law ma anzalallahu inda Allah maɗaukin sarki bai safko ba hujjatan wata hujja ala khalqihi akan halittun shi bayin shi illa hadhihi sura sai wannan sura da kafatuhum da ta wadatar musu inda Allah bai safko ba wata hujja ko wani dalili akan bayan shi shukran jazakumullahu khairan sai wannan sura da kafatuhum da ta wadartar musu da ta ishe su inda babu wata hujja da aka sako sai wannan sura da ta ishe mutane akan su ji tsoron Allah akan su dage su neman ilimi akan su yi aiki da ilimi akan su da yake suna su kira zuwa ga ilimi akan su yi hakuri su yi juriya a ce alqur'ani babu wata sura sai wannan sura kaɗai ta isa sunan manzo Allah kuma ya tafi da sa bayanin sa wannan shi ne kenan wannan yana nuna muhimmancin aya har ma an nakalto sahabbai in sun gamu magabata in sun gamu junan sai juna a guri suna wa junan sai juna wasiti da wannan sura fassara buwa ya sun karanta wa junan sai juna wannan sura a ga sura ce mai muhimmanci mai muhimmancin gaske Allah ya taimaka Allah ya alkhairi kenan amma imamu shafi ba yana nihin ba wai wannan sura ta kunshi dukkanin hukunce hukunce manufashi shi ne ya bayyana mahimmancin wannan sura ishara a kan tsoron minti biyar ko? ha? zai tsara insha Allah yana wannan shi ne wannan sura da abin da ta kumsa a kan shi to game da matsala ta asabar al'azafihi shi ne wanda a cikin ƙarƙashin wannan sura ko wata wasa da sabar suka yi wasici da haƙuri ko malamai suke ce asabru alal azab ko kuma asabru haƙuri kala uku ne wanda mun sha mai ta su a karatattuka musamman a tafsiri asabru salatul aqsam haƙuri ya kasu gida uku da akwai asabru ala ta'atillah kai haƙuri akan kiyaye biyayya ga Allah mai sarki yin biyayya ga Allah mai sarki yin abin da Allah ya umarce ka da akwai kuma na biyu asabru an ma'asiyatillah ka yi haƙuri a kan barin saɓon Allah ka yi haƙuri a kan barin saɓon Allah ka yi haƙuri a kan barin duk abin da Allah ɗauki sarki yana manzara sau yana sai na uku a sabru ala a ƙadarin da ka yi haƙuri a kan abin da Allah ya karanta allati ta suru wadda da akwai wurin ciki kina wadda akwai alkhaira ciki wallace tu'in da kuma wadda akwai wannan raɗaɗi wata da akwai sharri a cikin shi domin duk abin da Allah ya karanta maka na alkhairi ne ko na sharri ne ka yi haƙuri in na alkhairi ne ka yi haƙuri ka kiyaye ni'imar Allah ka gode ma Allah ka tashi ka yi aiki na zan nufari ka kiyaye na dabbakan musulunci a cikin wannan abin da ya same ka na dukiya ne ko na ilimi ko na matsayi in na sharri ne a da akwai wahala ko ka yi haƙuri ka yi juriya kada ka yi sah ala aqdarin la kada ka yi hushi akan kaddara Allah ka wanda za ga samari da dama sai su zo da bakin titi ba sa sana'a ba sa komai daga suna cewa su dinga idin daga motocin mutane suna wucewa su dinga cewa mun rako maza ya ne mun rako maza mu kawai duniya an ba wasu sun kai allah magana a wannan magana ce ina hutu na hutu da imani da kaddara wannan kuskure haɗa ya haƙuri a kan abin da allah maɗauki sarki ya ƙarasa ba kuma mu san da sani haƙuri a lokacin da musiba ta same ka kai tsaye ake so ka shi yasa magana ce inna musabru inda sadmatu kula haƙuri a lokacin da musiba ta same ka gab a nan yi hilada kai tsaye musiba ta same ka a nan yi hilada ba in musiba ta same ka ba sai ka ga babu sai ka baya ka ce da ya haƙuri in talauci ya same ka ka shiga da ka mutara in ka ki samu da ka ce da ya haƙuri in mutuwa ta same ka kana kuka kana waye in ka ga mutuwar da ta yi sai ka ce na ya haƙuri aikin banza kenan manzala ce a inna masabur inda sadama ta kula hakuri a gurin kai tsaye lokacin da musiba za ta bugu da kai za ta tare ka kamar yadda kaza ake istidani ake yin hatsari to a wannan lokacin ake so hakuri ya zo Allah ta maka Allah ta maka kenan wannan shine abinda ya sana ta lokacin wannan namu da akwai magana ta Imam Bukhari da ta yi ba ma iya gabatar da ita tana dama نعم أين تقول؟ يوم ملك وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ملك قال البخاري إمام البخاري كتوى محمد بن إسماعيل البخاري إلى بسكن masu sahihai wadda wanda a sahu kitabin ba'ad al-Qur'an wadda na hadisan manzon yake cewa a cikin littafin nashi sahih Bukhari sai yayi wani babi shi kuma daman Imam Bukhari a tsarikar shi a babi yake hudin ra'ayi shi a unwani na babi an yake hudin ra'ayi shi wadda shi yasa in za a hudu ra'ayyuka na Imam Bukhari na fiqh ne ko na wani bangare ne na ilimi za ka ga ana hudo shi ne min khilali tarajumi ta ga ta da yake suna unwani ne na babi ko na littafi da yake sawa to kaga ne kamar ra'ayin shi ne hudi wanda kuma ya kawo dalili dan ka mu ce ra'ayi wani ya ce to ra'ayi addini la ra'ayin malami ilimi ne ba kamar ra'ayin ɗan shan shayi ba ɗan san zaman fada zaman banza da ra'ayin malami ilimi ne kuma malami in ya gaya maka ra'ayin shi ba haka nan kawai bai ci tuwo ko ya waɗi ko ya shasha ya yi waɗi da shi ya gaya maka da ne ya mu ga misali a nan ba imam ya ce imam bukhari ce babu ilmi babun da yake magana farawa da ko kuma babun al'ilmi ko kuma ka ce babul ilmi idan ka ce babul ilmi za ka yi mishi wasu rigafa in kuma ka ce babun duka ce al'ilmi duka ya halitta babun ilmi ƙablal ƙauni wal amal babun da yake magana lalle za a fara da ilimi ƙablal ƙauni kayan wata ta ibada wal amali kayan aiki ne ibada kayan ka fara wata wadda ta ibada ce kayan ka fara aikatawa wanda na ibada ne dole ne ka fara da ilimi in ba haka ba in ka fara faɗa ta ibada ko aiki na ibada to kayi a banza ibada ana gina ta ne akan ilimi wanda na daga cikin ababen da mutane suke rena ba kaga ni mutum yana ta kai kawai in ne mun kuna yi mai wallahi a dole ya kai ilimi da wannan ibada suke zuwa karɓaɓɓuwa ingantacciya kenan kaga babu da he an wara da ilimi kayan a fara ibada ta magana ko ta aikata ko sai ce wa dalili dalili akan haka a ga ya faɗi ga dalili kuma dalilin ba zai zo ba ce maka dalili na hankali duk da wani lokaci za su iya kawo dalili na hankali in sun gada akwai wanda yake mulhidi ne bai ce sun kawo dalili na alkur'ani dalili na sunna manzo Allah na maganganun magawata sai su ce a hankalce ma kaza yana da kaza to a hankalce ma a mutum bai ba karatun injiniya gwamnati ta bashi aikin wani gida na injiniyanci hana kuma ba mutum bai ba horo horon soji kawai kai tsaye a bashi bindiga haka da kuma matsala ko mutum bai ba horon police ya bashi bindiga da kuma matsala mutum bai ba karatu kawai ya zo a bashi karatu ya koya kiran kaga a hankalce ma haka ne to ina ga addini Allah ya taimaka shine malai ce wa dalili dalili akan haka qauluhu ta'ala wa dar Allah ma'auki sarki fa'lam ka sani me za ka sani annahu la ilaha illallah lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka ganin umarni da ilimi aka fara ko to kuma ga umarni da aiki fada ta ibada wastaghfir li dhanbika sannan sai ka nemi gafarar zunubin kaga ni istighfar neman gafarar zunubi ibada ce ta magana sai aka fara da ibada da ilimi kafin da yake da suna faɗa ko kuma aiki na ibada shi ne imam bukhari ce fa bada'a sai Allah madaukin sarki ya fara a wannan aya bil ilmi da umarni da ilmi qabla al qawl al amal kashin faɗa ko aiki na ibada to wannan shi ne me yake suna abin da yake nuna wajibin ilmi wannan nukta tana da dan bayani wanda insha Allah da mu da akwai wasu abiyat na imam ibn qayyim jawziya a cikin nuniya insha Allah zamu karanta su wanda su ƙara hudo mana wannan nukta a karatu mai zuwa insha Allah kina amma da Allah zamu iya karanta su in yaso karatu mai zuwa insha Allah mu ga fassara su ibn qayyim a nuniya shi yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan nasl min al-quran aw min sunnati وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحقق بسواهما إلا من الحذيان إن شاء الله وأن أبيات suna magana ne akan wannan nuktar da mala ya kamara ta imam al-bukhari insha Allah a muhadara mai zowa a bitar da zamu zamu rakaza akan wannan abiyat din dan mu huddo ma'anarsu kuma dan in Allah ya sa littafi ya isa zuwa gare ku na sharhi insha Allah mutum ya ga bayani a kansu insha Allah dai dukkan wannan bayanin da muke daga cikin wannan littafin ne na sharhi da kuma wasu littafin da muke da jima'i a kansu abinda muka faɗi daidai Allah sa cikin mizanin ta ta kuma abinda muka yi kuskure Allah ya farka mana subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk